الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا warzuqna ijtinaba yau muna 21 ga watan safar hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam 1442 wanda ya daidai da tara ga watan goma miladiya 2020 daidai Allah tabaraka wa ta'ala muke roko da ya mana dace da alkhairin duniya da lahira domin tsarkin sunayensa wannan shine darasi na takwas a cikin wannan risala da muke karantawa alwasiyatu shar'iyya wanda mun dan tafi da dama ciki jiya muna dai magana akan alwasiya wannan ash-shakhsiyya wanda mutum yake yi akan shi da iyalansa da kuma yanda yake so a kula bayan lokacin mutuwarsa ya zo ya ci gaba da cewa shafi na 28 ko ya ce wanzuru ila aqibatil mukhalifina li kalami rabbil alamin lokacin da ya yi masu waɗannan nasihohi ya ce ku lura abubuwan da nike gaya makon nan kuma ku kalli sakamakon waɗanda suka saba ma umarnin Allah tabaraka wa ta'ala in an gaya masu an ce su yi ko kada su yi ku karanta kissoshi da yawa shi yasa za ku ga ake cewa yana da kyau mai da'awa ya karanta tarihin ulul azumi manya-manyan annabawan nan manzanni ya karanta rayuwarsu ya ji irin yanda suka yi iya aikinsu kuma suka a kalli irin yadda su ma mutane suka yi iya saba masu a kalli sakamakon kuma abin da aka yi masu da suka yi wannan banna to bayan nan a zo a bi cikin qur'ani ai ta karantawa ana ganin waɗannan kisoshi ga aqiba wanda suka kyautata a ga aqiba wanda suka munana sai kenan wal hadai sayyidul mursalin alaihi sallallahu alaihi abdul salatu wa taslim kuma ku kalli akibar wanda suka saba ma koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da mutum yayi abin da ya ga dama to sai ya je koya ga yadda baya so a lahira shi yasa aka ce ash-shari'a mabniya 'ala al-'aslayn al-ikhlasu lillah wal mutaba'a li rasulillah shari'an nan ta gini ne akan ginshiki ne guda biyu al-ikhlasu lillah duk abin da mutum zai iya tsaya yi saboda Allah wal mutaba'a li rasulillah sannan kuma a kwaikwayi manzon Allah a wajen aikin shine dalilin aiko shi Allah ya ce a yi sai aka aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da yadda za a yi sannan wajen kwaikwayon sannan bil kaifiya wal kimmiya kaifiya yadda ya aikin kimmiya inda aka ce adadi kaza ne kai adadi kaza ne sallan nan magriba mun yi ta raka'a uku saboda manzon Allah uku ya koyar a yi in mutum ya tambaye ka menene hikimar da ke ciki ka ce hikimar da ke ciki Allah ne ya sani amma babban abu haka manzon Allah ya yace mu yi uku ko muna jin karfi sai dai mai nafila amma ba za mu zo mu ce mu maida ta hudu ba asuba aka ce ai biyu ko muna jin karfi iya biyu nan za mu tsaya saboda haka yace kimiyya ce sannan yanda yayi da yadda aka yi tun daga kabbara harama har zuwa sallama yadda ya koyar sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ga yi wannan shine mutum yayi abin da yake so ya samu lada to sabawa ga irin waɗannan abubuwa matsalan yau shine zaka kalli mutane in ka dauki abubuwa guda uku zaka ga mutane gaba ɗaya da dama mutum ya wuce shekara 60 amma ko ɗaya bai sani ba in kai magana aqida bai sani ba bai da aqida bai san komai ba komi har shi kanshi musuluncin da yake ciki wai sai ya ce ai lalube yake ka taba ganin in ka ji lalube ai abin da babu tabbas ne ake lalube musulunci ba lalube ba ne gaskiya ce zahiri ne an fito da shi fili duk wanda ya rike shi ba zai nadama ba don haka ba lalube ba ne an wuce ce yana lalube inna dina inda Allahil Islam shikenan musulunci ba lalube ba ne gaskiya ce zahiri ne wanda ya rike shi ya kukuta wanda ya yin shi ya tozarta aqidatan dole ne kamar yadda muka sha maganan nan ku rike maganan nan tana da gata ahammiya ba wai dan ta zo daga wuri na ba ni ma karantowa ne daga wurin manya Sheikh Abubakar Aljazairi har ya mutu babban abin da yake jaddadawa a cikin littattafansa shine mai kokari abubuwan nan guda biyar mu ga cewa mun yi iya kokari kowane muna da kaso a kai farko aqida kullum mai ta gyara ta mai ta gyara ta har rayuwar mu ta kare biyu bangaren ibada ibada kada mutum ya wasa da ita dukkan ibadojin nan sallah na ciki sauran duka suna nan ibada na uku akhlaq halayen manzon Allah dabi'un manzon Allah kunya hakuri kaza duka shi ne muka maganar kunya akai maganar muhimmancin kunya al'umman musulmi na hudu al'adab wa sunanul mustafawiyya la dubba la dubban manzon Allah da sunnoninsa ga yadda yake in zai shiga gida ga yadda yake in zai kwanta ga yadda yake in zai tashi ga yadda yake duka waɗannan adabu ne na biyar mu'amala biyar waɗannan biyar ya ce da aka ce wancan ya zo ya ce ya za a ya tsira ga a lahira ya samu ya kubuta ya shiga aljanna ka ce kul amantu billahi sun maskafe ka yi imani da Allah sannan ka yi istiqama ya ce istiqaman nan ba yadda za a yi ta sai cikin waɗannan abun biyar su ne za ka tsare a ce ka yi istiqama da aka ce illal ladina amanu wa amilu salihati a cikin imani da ayyuka na ƙwarar nan waɗannan abun ne za su fito ya fito ko sau da haka mu kokari mu gane abun nan mutumin da bai sani ba ya yi kokari shine jiya wani ɗalibi ya turo min wata nasiha da Sheikh Salihu Munajjir yayi shi yaron yana wannan ɗalibin nan yana dan uwa yana yana yana Libya ne ana shi ne Sa'ad bin Musa ya turo min wannan abun nan mai gayatu ahammiya shi kanshi malamin ya ce ku rike wannan maganan bijiddin ya ce abu ne muhimmi sosai ya ce zan maku wasiya game da Qur'ani akan abubuwa guda bakwai ya ce waɗannan bakwai ka rike su game da alkur'ani ba za ka yi nadama ba abadan za ka iya yin wani abu ko kai wani hanya kai zo ka ce dama ba kai bai ce amma a ƙur'ani muddin ka tsare wannan abun guda bakwai ya ce ba za ka yi nadama ba abadan za ka amfana da su za ka tsira ba maganan kai nadama ya ce farko ko shekara koya kake kai iya kokarin ka ka iya karatun alkur'ani da kyau kai kokari in da can baka fara ba ko baki fara ba ka samu wanda ya iya ya rika koya ma yadda zaka karanta shi da kyau yanzu jama'a babu kunya a ce manzon Allah ya zo ya karantar da littafi a aiko shi daga Allah shekara ashirin da uku ya ta karantar da littafin nan kai kuma a haife ka cikin musulunci ka shekara sittin ko ka ta kayi ma saba'in a ce kuma baka iya littafin nan ba wanda aka aiko ma babu damuwa ciki saboda haka sai ce kai kokari ka iya tilawa kana iya karanta shi da kyau da yake nan ya ce bayan ka yi tilawa ka yi kokari ka haddace in ka samu ka haddace duka ya yi in baka samu ka haddace kuma ma na manta kan gadon abin magana cewa ya yana son ya nasiha ga abubuwa guda bakwai inda fitan idan fitintunin duniya suka zo to kai game da alkur'ani kai wannan abin guda bakwai in fitintunin sun zo domin ba za ka yi nadama ba ba za ka yi asara ba in ma ka mutu ciki ko ka sha ba ruwanka shine kan gadan gaban magana kenan sau da aka yace tilawan shi haddace shi duka in zai yiwu in ba zai yiwu ba ka haddace abin da ya sauƙaƙa duk kenan ko kada yanzu mance na uku ya ce ka san tafsirinsa wa ma'ani ka yi ƙoƙari ka rika gano me aka ce inda ka karanta nan ka iya yanzu me aka ce a wurin ka gane me ma'anan tafsirin fassara da ma'anonin ka fahimce su uku kenan ko yace na hudu tadabburihi wa tafahumi kai kokarin ka rika fahimtan abin sosai kuma ka rika abin nan tadabbur kana tunani akan abin kana kallo ayoyin nan nan da aka ce kaza nan da aka ce kaza nan da aka ce kaza nawa kenan hudu na biyar yace mudarasatuhu mal ulama al akhyar ka rika zuwa wurin malamai zababbu na kirki kana karanta ana tattauna shi kai da shi a je ka ji ka zauna inda malamai suke ana tattauna game da magana ka saurare su su karanta su ma'anoni su faɗin abubuwan da suka fahimta mudarasa tu mun karanta wannan inda wance wanda suka zauna suna mudarasa na qur'ani haffatumul mala'ika mala'iku na kewaye su in kana son ka rayu ka mutu cikin alkhairi kada ka daina zuwa wurin da ake karatun ilimi ana cewa Allah ya ce manzon Allah ya ce babu wata majalisa da Allah ya fi so a doron ƙasa kamar wannan wuri mun karanta wannan ko san baya mun yi magana kan cewa babu wani wuri aka ce ko yana kai ma kana ji kun tuna mala abuka ko da muka karanta wannan ne da ato ar-rasul aka ce ko kana ji daga wani wuri ka ji ta rediyo ko ka ji ta bututu irin yanzu yanda ake turawa ya ce wallahi baka kai wanda ya zo aka yi tare da shi ba domin shi wanda ya zo aka yi tare da shi shi ya samu wannan halartar mala'iku in kullum kana so ya zama kana samun addu'an mala'iku kana tare da su suna cikin inuwa guda to a makaranta ne ake samun wannan inda ake karanta qur'ani ko ana magana abin da ya shafi addini ya fito so muna muna ta'assuf waɗanda ba su samun zuwa larura ce ba samun zuwa ce ba a yi ba ba larura ce ta hana a yi ba muna ta fata Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu mafita nawa na faɗi biyar ko na shida ta'limuhu ka koya ma wani ko iyalin ka ne ko wane ne ka samu a rayuwarka akwai wani wanda kai ne dalilin da ya iya karanta Qur'ani ko ya iya duka ko ya iya wata sura kamar yadda makaranta cikin at-tazkira fil ahwal al-maut wa umur al-akhirah aka ce wanda ya koya ma wani tabarakallazi bi yadihi al-mulk aka ce in an zo tambaye ta ka ba zai ta jale shi haka ne ko aka makaranta wadda ta koya mace ta koya ma ƴaƴanta ko ta koya ma abun nan su sai dai ya laita qaumana yanzu da yawa mutane sun koya ma ƴaƴan waka ma wasu ba musu karatu ba abin da ya kamata yaro sadda ya fara buɗe baki maman shi ce za ta fara koya masa ku diba fa kalmomi guda hudu muka faɗi wata baiwa Allah Zubaida ko dalilin da ya sa ta samu aljanna kenan an ganta aljanna kawai ta ce ya aka yi ta ce saboda kalmomi guda hudu tana cewa menene ma na ira ka ga ka wace yi sauri zai faɗi faɗi eh wane kai ba da ka kai wato to tace la ilaha illa Allah alqabihi rabbi ko la ilaha illa Allah adkhul biha qabl afufni biha umri la ilaha illa Allah aqlu biha wa'di la ilaha illa Allah adkhul biha qabri ba ji ne hudun ba kuna wadda to nawa ne alqaji na fara eh shine farko ko la ilaha illa Allah ufni biha umri sai la ilaha illa Allah adkhul biha qabri la ilaha illa Allah akhlu biha wahdi la ilaha illa Allah alhaq alqa biha wa alqa bihi biha rabbi tace wannan kalmomin ne ta yawaita faɗi shi yasa muka badi ga ayyukan da ta yi ta yi kaza ta yi kaza ita har sai da ta zo mata harunun rashid ce ko sai da ta zo ta sabon nan ta haddatar da bayin da ke gidanta ma sai da ta haddatar da su qur'ani guda ɗari mata bayi ita bayi ba zama suka fice mata aiki ba zama sai ta zama malamar su ta taimake su sai addini koya masu wannan littafi saboda ta zama muhimmancin sai da ta koyar da guda ɗari har suka haddace su ɗari malam sani ka gani mahaddata mata guda ɗari ta dalilinta kuma ga ta ita yar gata ce ba zama sai ta ce ita yar gata ba ce diyar ja'farul mansur ce kuma ta zo ta auri diyar khalifa mijinta kuma khalifa ja'farul mansur ta zo ta auri harunur rashid shi ma ginshiki shi ne wanda ya je madina aikin hajjin nan ya bada ajiyar raƙumansa aka ce ya zo aka ce ana kiran shi a kotu ya ce to a zo ba mai raka ni zan je kotu ko in da ko ban dawo ba alkali zai man hukunci ta bayi ne bi ma'anar kalma shi ma karanta cikin tambihul rafili ya yi baki aka zo za a yi masu dan abun nishadi wani ya kwata abun ya yarko abun kiɗi aka wurgar ya fasa aka je mutane na ganin yau mutumin nan sai dai lahira tun da ya saba ma khalifa aka je gaban khalifa khalifa ya ce me yasa kai abin da kai ya ce me nayi ayyuhal amir me nayi me yasa kai abin da kai ya ce me nayi ayyuhal amir da ya matsa ya ce me yasa kai abin da kai na shi ya ce abin da yasa na yi taimakon ka ne saboda na sani akan mimbari kakanka yana zama ya ce inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون kakanka yayi babanka yayi kai ma ka hau membari kai irin wannan kuma yau a ce ka saba shi sa na taimake ka sai fashe da kuka ita kuka an tunatar da shi shugaba tunatar da shi ake mulki masifa ce nan da nan mutum yana bisa zai zame ana bukatan a yi masa nasiha kada a zazzagai a fito a yi masa nasiha in ya karba fa biha wa nema in bai karba ba kyale shi ma'azaratan ila rabbina amma dole ne alayyar ta halin kadan ɗauke abun daga shida bakwai ɗin nan na bakwai zan faɗi yanzu bari in faɗi na bakwai ɗin tukun dama shi kace newa zan dawo ai na yi sha dale dale ne na faɗi shida ai ko karantar da shi ko ka karantar da na shida shine karantar da shi kai kokari kaga ka samu wani da ka koya ma na bakwai aiki da abin da ka sani shine na ƙarshe al'amalu bihi wancan ta'limuhu wannan al'amalu bihi ka karantar kai ma kai aiki da abin da ka karanta kada ka zama lagwani kana haska wasu kai kuma kana kona kanka abubuwa bakwai ya ce waɗannan abubuwan bakwai ina maku nasiha a kansu kafin fitina ta zo ko in fitina ta zo ya ce ba wanda zai rike wannan game da alkur'ani sannan ya nadama abadan haka wannan nasiha tana da kyau sosai a sheikh salul munajjid rahimahullah ta'ala ya yi ta kuma wannan bawa Allah ya turo min barakallahu fi wa jazakallahu anna khairan wanda haka abu ne babba da yawa waɗannan abubuwan in ka tsaya kana kallon su kuma zaka ga mutane sun mutum ne yau ya iya karatu ya iya boko ya iya karatun jarida kullun sai ya bude Facebook ya karanta ya karanta ya update kan shi ya karanta latest labari duk kullun kuma in ka duba sai ka gan su ga sanan let ga labari da dumi dumi ga labari da dumi dumi wani ma kan zan kurege ne labarin bai da amfani amma mutum zai tabi ya ta karanta a yi tabi kuma kana bi ana ce maka next kana bi ana ta next kana bi ana ta next in baka yi sawa zai kai awa guda kana ta ganin next kuma ba amfani ka gama gaba sai ka ce wai yanzu amfanin me nayi da kyale shi kai ka ce subhanallahi kamar da na faɗin nan jiya ibn al-qayyim ya magana ka ce subhanallahi adada ma khalaqa fis sama subhanallahi adada ma khalaqa fil ard subhanallahi adada ma khalaqa bainahuma subhanallahi adada ma huwa khaliq Allahu akbar مثل ذلك والحمد لله مثل ذلك ولا إله إلا الله مثل ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك ran nan ba wanda ya fika yake alkhairi sai da wanda ya fika da yawa za mutum su guda nawa zai yi komi labari komi duk komi mutum ya iya wani yana kuma matsalan wata rana wani na gaya manta ba sun tafi Nijar wai kawai suka je wani wuri suka ga wani mutum ya ya kai shekara saba'in an zo ga gida mai ya shi zaune cikin kujerar nan yana wanda tsofaffi ke su kwanci tabbatar nan yana kwanta magariba ta yi suka zo za su yi sallah suke alwala shi ma ya alwala suka zo suka ce mai bismillah sai kai mana sallah ai kai ya ce da ai ne muku sallah yau za ku sha mamaki suka ce mamaki baba ya ce yi ya ce wallahi ban iya fatiha ba ce wallahi ban iya fatiha ba amma ga jarida an nisha ya karanta to ta an tafi nesa ta nan din fa mutum ya goge ya iya ya karanta ya karanta shi ma ya koyar ya iya ya ya iya boko ya iya komi ya iya turanci har da turancin Elizabeth ya iya shi ya iya amma bai karanta Qur'ani ba bai damu ba ya zama consultant a nan duniya duk komi din an tashi ya sani wannan shine daga cikin halittar da Allah bai so inna Allah la yubghidu kulla ja'bariyyin jawwaz Allah baya son duk mutumin da yake shi kokarin shi kawai yanda za a yi tara duniya mai kausan harshe wajen magana jifatun billahi idan dare yayi ya zama kaman gawar jaki kaman mushe sannan kuma sakhifun fil aswaq dai jifatun billahi surutu aka su kullum duk abin da za a yi magana ya iya faɗi ya iya magana in dare yayi ya zama kaman mushe sannan in rana ta yi kuma himarun jaki ne kawai abin da ya sani ya ci kawai ya ci ya sha ya ci ya sha ya ci ya sha kawai sani alimin bi duniya in an zo maganan duniya duk abin da aka taba yana da abin da zai ce ya sani amma jahilun bil akhira in an zo maganan lahira bai san komai ba ko bai damu ba babbar takaici ne don haka mutum ya kokari ya samu wani abu na qur'anin nan ya iya ya ta kokari iya rayuwarka har mutuwa ta zama ita ce tsakaninka da shi baka kai karshe ba ka mutu shikenan amma inda ka sani ka gano ma'anan ka haddace inda ka haddace ka yi tadabburi ka zauna kana ji ana maimaita ana bayanin ka koya ma wani ka yi aiki da abin da ka sani shikenan shidan na maimaito su bakwai shine tsira الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به وأن أكباس وأن الكتاب سنة كرن تاجن دي تنتنتا وأن سنة سكي إيماني دي شو ومن يكفر به وأن كوي تاواي يكور سيم قرآن النم فأولئك هم الخاسرون وأن سنة تابقو شيسا كتي وقال الرسول إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا babban abu ne sun kaurace innal ladhina yatluna kitaballah ku duba waɗanda ke karatun littafin Allah wa qamus sala sannan suka tsaya da sallah sai an iya littafin sannan a dawo ayi sallah kuma innal ladhina yatluna kitaballah wa qamus sala wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya wannan yarjuna tijaratan lan tabur suna fatan kasuwancin da bai karewa muna fata Allah tabaraka wataala ya taimake mu mu rika lura da waɗannan abubuwa kada rayuwar nan ta zo ta kare mu mu zo a banza mu koma a banza shine babban masifa duniyar dai ga ta nan kuna ganin ta mai rike da ita ma yana ganin yana mulki ko yana wani wuri bai ji dadin ta ba balle mu hasali ma gwargwadon yadda ka same ta gwargwadon yadda take wahal da kai kalli mai kuɗi wanda ya fi kowa kuɗi ko a nan ƙasan shi kuma ya fi kowa rashin zama wuri ɗaya ban za a faɗi suna ma an gane wanda ya fi kowa kudi a ƙasar nan ka kalla shi ya fi kowa zirga-zirga bai zama kafin ka ganshi kafin a ganshi in yana da gida ma matar shi ma to matan ma sun ma kasa auro saboda ba bai zama na ji kwanaki wata taro ta ce tana so kada a gane dai amma bai zama ba zama saboda haka ba wai wani ba wani aibi bane ba wani abu bane mu mu san aibin sa ba mu sani ba ba ruwan mu wannan tsakanin su da Allah amma dalilin ba a maganin shi harkokinsa sun fi karfin kace abun nan ne wayoyi kansu wata rana wani da yace sun tafi daga airport da aka aje su kafin a shiga cikin Abuja wayar da yayi ba iya kirga ya ka ku guda na crash to da daddare da yaushe in ba kashewa za a yi ba ce kai an kulle gaba daya ya za a yi sai da rika an saba ana baka labari wata waye to shine za a ji dadi ka zo da dare baka bacci da rana baka bacci da abinci ma cin shi masifa ne ka zo cin kafin ka gama cin abincin wayoyi ba iyaka kuma wata dole ka dauka dan zaka ga wanda ya bugo tan dole ka dauka domin wata kila yana so ya ga ma an samu ko an fadi kana so ka jiya akai to shine me kai ta tunanin haka to kuma ran da aka faɗi aka tafi can ta ƙare gaba ɗaya duk abin da mutum ya tara a cikin ta ya aje ya gama ya tara daga ran nan ya koma yadda ya zo ran da aka haifai an ce in an ka haiho jariri sai ya zo da hannun shi dunkule idan ko mutum ya zo mutuwa sai koma hannunsa buɗe kun gani na zo da dunkule na ganin na zo in asa yanzu na koma haka duk abin da na tara na koma babu kwatanta ka gani duk gawa ka gani an dauko ta dunkule take da hannu idan ta kahiri ce amma ya san an koma ta an koma ba komi ya koma yadda ba komi Allah ka tsare mu nan makaranta shekaran je kakka yadda kai kuka so biyu kuka so biyu an haife ka kana jariri ka fito kana kuka wannan su yadda hakuna tsarora mutane na ta dariya saboda murna to kai kokari yanzu kai aiki tukuru saboda ranan da ka koma lahira sadda mutane ke kuka kai kuma ka zama bahikan masrura kana dariya kana murna ku duba wancan nan wa da yazo zai mutu wata tana kuka kina kuka ya akai ta ce kuka nake yi saboda naga alamun mutuwa sun sabu gare ka yace eh gaskiya kine Allah ya ba mu dacewa shin sabon ne abun sai dai wanda Allah ya so amma ina da wani abu da nayi ina sa ran in Allah tabaraka wataala ya karbe shi ina fatan Allah zai min rahama na karanta alqur'anin nan daga farko zuwa karshe so 1018 ina fata Allah in ya karbi wannan zan samu wannan to wanda bai iya ba ba ko dai bai iya ba kuma ya iya duniya kuma ran da aka fita daga ciki an manta saboda haka wannan shine dai abin da yake وعن ابن عباس رضي الله عنه وعمران وابن وعن ابن عباس وعمران بن حسين رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال manzon Allah ya ce tala'atu fil janna yace na leka aljanna fa ra'aitu ai sai naga aksara ahliha al fuqara sai naga mafi yawan waɗanda suke cikin wannan aljannan nan fakirai ne waɗanda ake ganin su ba kowa ba su ne aljanna wanda ake ganin su anan kaman ba wani abu ba su ne aljanna wa salatu fi nar sai na leka wuta kuma inji manzon Allah alaihi abdul salatu wa taslim fara'aitu aksara ahliha annisa daga mafi yawan waɗanda ke ciki mata ne to da ka gani ake karfafa mata su kokari muttafaqun alaihi min riwayat ibn abbas wa iyyakum wat tashabbuha bir rijal saboda haka ine maku kashedi kun san wasiya ta shakhsiya ko ine maku kashedi ya ku ƴaƴana kakku yadda ku rika kwaikwayon maza wa kadhalika antum ayyuha ash-shabab war rijal kuma haka matasa da maza iyyakum at-tashabbuha bin nisa ine maku kashedi da kwaikwayon mata kada ku rika yin shiga irin ta mata ko ku rika yin magana irin ta mata ko kariye kariye irin nasu da magana da murya lima ruya an abi hurairah radiyallahu an saboda abin da aka ruwaito daga abu hurairah Allah ya kara masa yarda anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam la'ana almar'ata tatashabbaha birrijal ya la'anci matar da take kwaikwayon maza ko ta sa kayan maza ko ta rika aiki magana da irin nasu ko ta yi ta tirenin ma tana motsa jiki irin na maza yanzu ku duba nan irin abin da nake gaya muku wajen gwando sannan wai sai kawai mata ranar kaman gobe yanzu za ga mata ɗirka ɗirka sun fito kawai sun sa wani abu wata tasa kuma kayan da suke sawa ma mummunan wai suna motsa jiki su ta yawo suna bin titi su je can su ta rawa a can saman wajen abin nan su taru gayya ga maza ga mata ga 'yan mata wai ana motsa jiki saboda abin nan ne kuma musulmai ba ce ka damu amma irin wannan shine aka ce ayi su shiga ga sanan jikin su komi ana gani sai wai sun je sun je motsa jiki kakku yi wannan ai allazi akhrajahu ai ibnu majah wa ghayruhu yace ahsinu ila ashabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana na tsallake ko wa iyyakum wal khalwata bir rijal ina maku kashedi da ku kiyayi kebewa da mazan da ba muharraman ku ba to yau amma muharraman ba je mun yi ta magana ba yanzu ma ga matsalolin da ke faruwa na a ce iya a gida wai ana tsoron a batta gida da ita da babanta ma sun wannan musibin ya kake gani uwa da ɗanta ana tsoron a basu a cikin gida saboda wannan bala'i وانظروا جميعا الى الاخبارات والتوجيهات الشريفه kurika kallo sosai kuna kallon labaran hadisan da ake gaya muku da fuskantarwa wadda ake gaya muku manya-manya wannan fisa ay fil hadith alladhi akhrajahu ibn majah wa ghayru da nasihohi masu tsada wanda ibn majah ya fitar da shi da wani sa a cikin littafi a cikin abun nan dinsa cikin hadisan su yace ahsinu ila ashabi yace ku kyautata masahabbaina zagin sahabban manzon in kana son ka samu fitinan da baka taba ganin ta ba to ka ce cikin mutuncin sahabban manzon Allah zaka rika ci sai kaga kafin rayuwa ta kare sai mutun yayi mummunan mutuwa ko ko in an je can ko wajen rufe shi a ga mummunan hali Nabi sallallahu alaihi wasallam ba a rena sahabban sa rena sahabban manzon Allah rena manzon Allah ne alaihi abdul salatu wa taslim thumma alladhina yalunahum sannan waɗanda suka biyo bayan su a girmama su thumma alladhina yalunahum sannan bayan waɗanda suka biyo bayan su kamar da yanda yace khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum sahabbai tabi'ai tabi'u tabi'i saboda haka su a girmama su thumma yaji'u qauman bayan nan ne za a samu wasu mutane su zo masu kama da shirarul khalqi wanda su ba sa bin ka'ida yahlifu ahaduhum ay ala al-yamin qabla an yustahlafa 'alayha mutum zai rantsuwa tun ba ta rantsi ba rantsuwa ta zama ƙarya kawai tunda ma yanzu har kotu ɗan shaidar zur ce zuwa kotu mutum bai ji ba bai gani ba ya ce zai zo ya ba da shaida in kana neman ɗan shaidar zur ka ce kana neman ɗan shaidar zur wanda bai ji ba bai gani ba ya zo ya ba da shaida kuma ya rantsi za a je gaban Allah ran nan wa yashhadu ala shahadati qabla an yustashhad sannan mutum zai zo ya ba da shaida tun ba ne ya ba da shaidar ba ma zai zo ya faɗi ومن أحب منكم أن ينال محبوبة الجنة فليلزم الجماعة فليلزم الجماعة وصلين ينا وجنب غاز كان ما تعلم ذاك وان ديك سو يساموني فرفاجيا بو محبوبة محبوحة shine wani barfajiya mai faɗi a cikin aljanna wanda ke son ya samu wannan to falyal zamil jama'a to ya lazimci jama'a waɗanda suke akan alkitabu was sunna ya zama yana cikin su kullum fa inna shaytana ma al wahidi domin shaytan yana ta yana tare da wanda ya ware shi wanda yake shi kadai shi yasa kuke gani ko a makaranta za ku gani malaman tarbiyya idan mutum aka zo kamar yadda aka zauna aka sai wani ya koma can jikin bangwancin ya zauna shi kadai sai a ce mai taimaka ya taso saboda ya ware yanzu shi dan shi zai samu ya tafi ala shi kadai ya fito ko ba a son mutum ya ware shi kadai wa huwa min al-ithnayn ab'ad amma idan mutane suka kai biyu to ya fi nesa da su in ko sun kai uku ma shikenan wala yakhlu wanna rajulun bimra'a sannan kada mutum ya kuskure ya rika keɓewa daga shi sai matar da ba muharramansa ba su keɓe wuri da dan fitinan da za ta iya faruwa shaitan ne fa inna thalithahuma ash-shaytan domin na ukun su shine shaitan idan aka bari shaitan ko ya zama na ukun nan sai ya zuga banna ta faru kuma kada ka zo kamar yadda ne misali ɗazu da rana mutum wani an mai magana ya ce a ai shi bai jin komai wallahi shi ko ya keɓanta da mace ɗaya ba wani abin da yake ji kai annabi ne ko kai mala'ika ne kadiba annabi musa alaihi salatu wassalam kalli darajarsa yana cikin ulul azmi amma da tiyar shu'aibu ta zo kiran shi ba sai da ya ɗauki wasu kariyoyi ba waɗanda zai hana shaitan ya samu dama tana tafiya gaban shi ya ce koma baya ki riƙa bina ta baya ki ɗauki duwatsu in ne zan kwana nan ki jefa ko magana bai so ya yawaita yi da ita ku kalli fa yadda yake suke da kariya annaba ba ma'asumai ne su katangaggu ne su ba sa sabo amma duk da aka ya ɗauki wannan kariya kuma ita ma ai ta gane kariyan tana da amfani tunda inda ta je tana ba babanta labari ai cewa ta ya abati sa'jirhu ya baba ka ne ni yayi maka aiki wannan mutum yayi maka aiki inna khayra man ista'jart alqawi alamin mafi alkhairin wanda za ka ɗauka ya ma aiki a ci nasara alkawi mai ƙarfi al'amin amintacce aka tambaye ta me yasa kika gano shi alkawi ne ta ce aba an zo za mu ban ruwa mutane kuma kullum ɗabi'an mutane su rena masu addini ko su wulakanta masu addini kun ga yaran nan 'yan mata da ya zo ya gansu ya gansu su sun ware kansu da dabbobin suna tare dabbobin su suna tarewa ba sa so su cutanya da mutane da safaɗu suna mata su gogoriyo da maza ya ce ku me yasa ba za ku shayar ba ku shayar ba bayan mutanen nan su kuma su gani ba su masu addini ba bari yau za a ga ƙarya addini za a ga masu addini rijiyar da sai mutum goma sun taru suke buɗe ta shine mafi karanci su suke iya buɗe marfin to in an ce mata ne za su buɗe ta goma za su iya buɗe ta ta samu ashirin ko sama da ashirin ma amma saboda mugunta da suka gama ban ruwan sai suka mai da marfin suka rufe suka ce za mu ga yau waɗannan masu cewa su addini za su za mu ga yadda za a yi su buɗe rijiyar nan su yi ban ruwa ga su mata ko maza ne su biyu ba su iya buɗe ta malar sani ko maza ne su biyu ba za su iya buɗe ta ba to sai suka rufe ta saboda kada yaran nan su samu abu yadda za a yi suka rufe rijiya annabi Musa ya gansu tsaye tsaye da dabbobin su hankalin su ya tashi yace ku ya aka yi baku bayar da ban suka ce a a ai mu mu mata ne baban mu kuma dattijo ne mutuwan kirki ne bai jin daɗi a daraja gidan mu shiga cikin maza mai ta gogo mai ta kokowa da mu da maza kuma shi ba zai iya zuwa ba kuma bai da ɗa namiji sai mu ne mata Allah ya bashi mu ke wannan hidima kuma mu ba ma shiga cikin maza ai kokowa da mu sai ce ba komi ku koro dabbobin ku suna mamaki annabi Musa alaihi abdul salatu wa taslim yana zuwa ya sa hannu ɗaya ɗauke marfin rijiyar nan suna gani sun san sai mutum da yawa sun taru shi kuma yanzu gashi ya ɗauke marfin rijiyar da hannu ɗaya a ɗebo ruwa kuma fa annabin in ya taho ruwa shi ma ya taho safi da gugan shi ba sai ya yi ta zurawa irin yadda ake faman zurawa kololuwar karkashin ina ruwa ma annabi na kira to da aka taho kawai a ta kan fata yayi ta kan fatowa kawai yana ta kan fatowa suna ganin abu kaman wasa saboda haka ba su ci rabin yini ba a yadda suka saba yi suka koma gida da dabbobin su baban su ya gansu sun dawo yau da wuri ya aka yi kuka dawo da wuri haka ba a samu ban ruwan bane suka ce mun yi ban ruwa ya aka yi kai ku bani labari wannan shine kaida tarbawiyya idan ka zo diyarka na zuwa makaranta tana dawowa karfe hudu yau ka dawo gida ka ganta karfe sha biyu ya aka yau kika dawo da wuri kika ji me dalili a tana dawowa karfe hudu yau har ka koma bayan isha'i bata dawo ba ka ta dawo sai ka tambaye ta ya aka yi yanzu yadda ke dawowa karfe kaza shine tarba tarbiya ba tuhuma ba za ta ce ba wanda tuhuma na a ke jikin shi ne fa ya tuhumi jikin shi gyarawa yake so yi jikin shi ne yake so ya gyara ka dan fito amma ka yi sagaga ko namiji ne ai baka ga ya kamata ka rika tambaye shi ka gan shi kaza ba kamar wani da na baku labari ba wai dan shi ya zo wai zai gabatar yayi baki sai yaro ya zo zai wuce yace kai zo yace ai wannan shine wane wane yace mai kai yaushe zaka koma makarantar ne wa yace wata makaranta baba yace jami'a ku yace a baba jami'ar da har na gama na yi NYSC na gama sai to ni ban ma sani ba kaga har dan yawa gidan shekara ɗaya ma wai shi bai san bai gidan ba wannan me yawan mace shi da kwando kuna amfani wala sai ko yarinya ta ce to gashi nan ta gano annabi musa kaga ya dauke wannan rijiya ga yayi masa ban ruwa da wuri ta ba babanta labari ga abin da ta gani shine ta gane cewa alqawiyu ne to amin fa ta ce da ta gane amintacce ne daga ni sai shi a daji aka ce in je in kira shi na je na kira shi da ina tafiya gaba gare shi ba saboda amana sai sai ke koma baya ba na son in yawaita magana da ke ba na son kuma ya rika gani kada iska ya daga mata wani abu na hijab na surata ya ga ya ga jikin ta yace koma baya na bai so ya yawaita magana yace tsinci tsakuwa in zan kwana nan sai ki jefa ta da naga dutse yayin nan na san nan zan kwana in kin jefa nan zan yi kwana nan kada mu yawaita magana annabin Allah ne to kai wane ne za a zo an ce maka kada ka kadaita da mace ka ce wai baka jin komai kai ba abin da zai faru kai wane ne kai mala'ika ne to wannan alimi nan nake magana wata rana aka za ga mu wai an mai nasiha in yanzu sai zo karatu nan ranar ladi rana abun nan kuma rana saboda tafi kullum ya je ta huɗe shi da yan mata wai da aka mai nasiha abokin ya mai nasiha ya ce zai gaya mun ai mai nasiha kaza ka sai ce shi fa yana kwana tsakiyar yan mata ma wai bai ji komai ba to me kai shi kwana tsakiyar su in ba komai na ce ba tsallako ba rami malam sani to me kawo tsallako to ya dauko yan mata ya sa daya a gaba ya sa daya a baya kwana tsakiya in bai jin komi ne yasa bai dauko kato da shi da kato su kwana tsakan murin ba kowa ƙarya yake yi ƙarya ne ko laɗifi ne in yi haka akwai abin da yake ji da yasa ya haka din ƙarya yake yi shi mala'ika ne ba a bude mabanna na taba kallo wata rana fa ina kallon lokacin na kallon NTA news na taba ganin wata rana da rikici yayi aka wane ne wanda ake ranar Lahadin nan views line ne ko wane ne sadda masifa ta damu Lagos ana rafin a Unilag ana yawan rafin ana yawan rafin ana ta rafin sai aka zo yan yan rediyo suka je suna hira a makarantar suna tambayan mata cewa suka ce ai sun sun ma rasa ma abin da za su sai su ke in an je can mutumin da baka tsammani sai ya rafin ɗinka wanda baka tsammani sai ya rafin ɗinka wanda aka yi suka ta magana aka yi ta yawo ana tambayar su suna faɗi daga ƙarshe da aka zo wajen maza aka ce me yasa ku kuce rafin haka yayi yawa suka ce to mutum ne ya shiga university na farko bai ma san sadda zai gama makaranta ba bai ma san sadda zai gama aiki ya samu wani abu ba sannan kuma ya zo cikin wannan environment din ga mata na tafiya kamar tsirara komi nasu a waje komi nasu a waje sun keɓe a can shi da ita sun keɓe a can shi da ita ga su nan kamar tsirara ya ce amma nobi wood man nobi wood ba ga shafe waɗi ba ya ce mutum shi ba katako ba ne ko katako ne to an keɓe jinsin nan su haɗuri a ɗauko nama a aje ga kura kuma tana jin yunwa ka gaya man ayat da za ka gaya mata kar ta taɓa naman nan malam sani kura ta yi kwana da kwanaki ba nama wata ma bata saba ganin naman ba to yau ga nama ga yunwa ta kaga ya za ya kale saboda haka maganin ka ka a zo ka a yi a kiyaye in annabi ya riga ya faɗi magana sallallahu alaihi wasallam ko an gane ko ba a gane ba tabbas maganar nan daga annabi take to a dauka kawai akwai abin da ke ciki shi an an sanar da shi ko mu ba mu sani ba shi annabi babu wani abu na alkhairi ba ya bayyana mana shi dan mu samu alkhairi babu wani abu na sharri ba ya bayyana mana shi dan mu guje shi dan kada sharrin ya taba mu to da kada mu ce wai ai shi shi daban ne shi ba abin da zai faru a a tare ومن أحب منكم shine wanda ya samu wannan domin shaidan yana nan kada ɗaya ku fita wa man kana minkum tasurruhu hasanatuhu wanda kyakkyawan aikinsa ke bashi sha'awa wanda duk ya zo daga cikin ku wannan albishir ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya kasance daga cikin ku idan yayi aikin alkhairi sai ya rika jin daɗi a ransa yau ya samu dama yayi alkhairi wata su'uhu sayyi'atuhu sannan radda yayi ba daidai ba kuma abun ya damai a rai ya rika jin yau bai kyauta ba yau wunin yau bai komi ba na da'a yau wunin yau yayi kaza yayi kaza marasa kyau fa huwa mu'minun wannan shine mu'min ko wannan ita ce mu'mina saboda haka faranta ka ji daɗi in kai alkhairi ka ji ba ka ji daɗi ba in kai mummunan aiki wannan alama ce ta imani ina fata an gane ya fito ko wa iyyakum wa wada'i rawa'ih wa tib yace ma matan dai ka shedin ku da yawaita sanya turare da kayan kamshi ku sa shi da ghairi azwaji kunna ga waɗanda ba mazajen ku ba wa in shaytum faqra'u hadha alhadith ash-sharif in kuna so ku karanta wannan hadisi mai mai daraja alladhi yanzuru bi khuturati dhalika al-amr wanda yake gargadi da hadarin wannan al'amari alladhi tashara baina kathirin min nisa'i wa fatayat al-muslimin al-an wanda wannan abu ya wasu yau da yawa tsakanin mata da yara 'yan mata na musulmai al'an wala haula wala quwwata illa billah abun ya faɗi ba yadda za a yi mace in za ta fita ne ma za ta yi kwalliyar ta sa duk abin da za ta sa ta fita ta wata ma tana rike da shi a cikin jika in ta dan tsaya ta tsaya ta ƙara ɗaukowa ta goge ta ƙara sawa ta ƙara gogewa ta sa a ofis har kayan kwalle suke zuwa da shi in an daɗe rana ta ƙara goggoje fuska ta fito ta kalli madubi ta ƙara sabo kwalliya قال حدثنا محمد ابن قيس عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كل عين زانية كون إدان mai buɗe ido ya ta kallo ya ta kalla abu to wannan idan asalin kamar yayi zina ne wal mar'atu idza ta'farat mace duk yayin da ta sa turare ta sa kayan kamshi fa marrat bil majlisi sai ta wuce inda mutane ke zama sai suka ji kamshin fa hiya kaza wa kaza aka ce to ya tayi kaza tayi kaza ya ani kazan nan da tayi fa hiya zaniya kaman tayi zina ne haka zunubi za rubuta mata Allah ka tsare ni wa sari'u na'am na'am an tsallake oh abun isnadin na tsallake ku yi sauran ai haddathana Muhammad bin Bashar ne ban yi ba ko haddathana Yahya bin Hasan bin Sa'id al-Qattan an Thabit bin Ammara al-Hanafi ko an Hunaym bin Qais an Abi Musa radiyallahu anhum ai an annabi sallallahu alaihi wasallam to ku an yi isnadin wasari'u ila tasaffu kitabi rabbikum ku rige rige wajen ku buɗe littafin ubangijin ku rika karanta to wanda bai iya bai bude na bai budo wanda bata iya bai na za ta budo wani gidan an riga an yi rashin sa'a kamar yadda na bada misali uban fanke uwar fanka sau ƴaƴan cincin ta to wa zai taimaki wani wa zai koya ma wani shi uba fanke maman fanka sau ƴaƴan cincin malawi sai za a yi baka jin Qur'ani a gidan baka jin komi babu wani abu babu wani abu da yake karuwa na haskaka gidan a ina bayan ku an ce la taj'alu buyutakum maqabir kada ku sanya gidajen ku su zama kamar makabarta fa inna ash-shaytana yafirru ko yufarru min al-bayt alladhi yuqra'u fihi al-Qur'an domin shaytan akan kore shi ko ya gudu da kanshi a gidan da ake yawan karanta al-Qur'ani to gashi nan Allah ya bamu ala da yawa wanda inda muna son zamu iya samu mu sai dai shi din zai ce a a ba Qur'anin mai rahama ya kamata mu karanta ba Qur'anin shedan ya kamata a dauka dan haka maimakon a ji Qur'anin mai rahama sai a koma dauko kada kada ya ji a gidan matashi ne ya ji ya ta jin abun nan din yana yawo yana jin abun da koma ana ma babu da tan yan bokon mu nan manya manya wanda suka abun nan wani shi in ma zai ji kidin sai ya ce shi bari ya rika jin dan kwairo ko ya rika jin shata daga nan za a Kano kawai ya sa dan kwairo yana faɗi har ya haddace ma shi ba suna faɗi tare ko ya sa dan ya sa wani abu to ai yana ma gane abin da suke cewa to su ko na yau sai ya sa abin da ba ma'ana bai ma gane ma me ake cewa ko ya dauko wakan wani bature mai batsa ya ta jin batsan har ya kai ta ko ko ya dauko da ba ma'ana yanzu wanda matashi da ya dauko ya dauko kasat ko CD ya sa tun daga nan zuwa Kano ana jami'a gidan banka shi tutum tutum tutum jami'a gidan banka shi tutum tutum me ya karu da shi me ne gane me ya fahimta cikin wannan shirman jami'a gidan banka shi koko abu abin nan abin nan ana ana ana abaje abaje ada ta ana wannan shirman menene wannan in ma magana banza ba menene fa'idan me kalmomin ma na Hausan in ita ce ma su karu da shi to kaga abin sai ga koma baya ma ake to amma dukkan su ma shirman ne dukkan su shirman ne ma ga abin da mutum ya kamata ya ji ga littafin Allah tabaraka wa ta'ala ya sa ya ji gashi nan ya ta karantawa shi ya karanta shi ya haddace abin da ya iya ya haddace ya rika bai mai tawa amma shi dan sai ya zo ya janye mutum daga wannan ya ta koma yana abu ta saboda haka babban matsala ne wa sari'u ila tasaffuhi kitabi rabbikum azza wa jalla ku gaugawa wajen bubbuɗe littafin ubangijinku kuna karantawa alladhi anzalahu ilaykum bashiran wa nadhira wanda wannan littafi an saukar da shi ya zama mai bishara da gargadi zuwa gare ku faqad hawat suwar nisa wannan sune yau ko za a ji aiki kun ga can yanzu ga wasiyar salul munajjid rahimahullahu ta'ala da na faɗi to nan wurin mun karanta ina jin cikin tafsir karim rahman akwai da littafin da muka karanta ummul muminina Aisha take cewa idan ka zo neman aure zaka auri budurwa to ga abin da zaka tambaye ta cikin tambayoyin da zaka yi mai zadul mi'ad yace zaka yi wannan khutbatul haja ko sai khutbatul haja bayan ka yi khutbatul haja cikin maganganun da zaka yi sai ka tambaye ta ta san waɗannan surorin faqad awat suratul nisa zaka tambaye da ta suratul wan-nur wal ahzab waɗannan surorin guda uku shine ummul mu'minin tace idan mutum zai auri mace tambaye ta ta iya su ta iya suratul nisa ta iya suratul nur ta iya suratul ahzab sura na guda uku ka tambaye ta waɗannan ta iya saboda wannan surorin sun tattaro kafiran min al-awamir wan nawahi wal adab al-amma wal khassa ta tattaro da yawa daga cikin ladubba wanda aka yi umarni aka ce a yi da wanda aka ce kada a yi da ladubba na gaba ɗaya wanda suka shafi al'umma gaba ɗaya wal khasa da wanda yake binci mutum shi kadai lil jinsaini azzakar wal unsa sun hada jinsin guda biyu namiji da mace duk an faɗi abin da ya shafe su amma walin nisa'i wal fatayati bi sifatin khassa ta yi magana maza da mata a gaba ɗaya kuma ta dawo ta keɓe mata da 'yan mata matan aure da 'yan mata su kuma khassa tawo wataƙila sai ka tambaye ni to shi namijin da zai tambayan ya iya haka su matan suka ce da aka zo aka irin wannan karatun na ce to wai wannan fashi aka ce wai har a tambayi wadda za a aura to kina da fahimta kin iya suratul nisa kin iya suratul nur kin iya suratul ahzab kin san kaman da wancan maganganun da malam yayi kuma kin haddace su ne kin san ma'anan su kin san tafsirin su kina tadabburin su ki gane me ke ciki kuma kina aiki da abin da ke ciki domin idan ka san waɗannan surorin suratul nisa suratul nur suratul ahzab duk wani abu da ka sani za a umarce ta na tayi na tabi shari'a wajen aure za ta yi in ta yarda da wannan duk abin da ake so na al'ana abin nan ba wanda yake na al'ada wanda bai saba ma shari'a ba za ta yi abin da ko bai da kyau aka ce kada a yi shi kuma ba za ta yi ba ladubba kuma waɗanda aka ce na shari'a to za ta bi waɗannan ladubba ka duba ko da zamantakewa ta gida kaga ba za ta yadda wani ya shiga gidanka ba sai da izinin ka ita ba za ta fita ba sai da izini in an yi sallama ɗakin ka ko an yi wani abu sai kun ba da amsa kamar yadda akwai mana cikin suratul wannan cikin suratul nur sannan ga ahzab al'adu da wane ne in duniya kuke so to arabu ba za ta yi sallah ba tunda matan annabi sallallahu alaihi wasallam na kace la sunna ka adin minan nisa'i la in ittaqaytunna ku ba ɗaya kuke ba da mata in kuka ji tsoron Allah da aka yi magana aka yi magana aka ce ku tuna abin da ake karanta a gidan littafin ɗakin ku min ayati wannan na ayoyin Allah da hikima za ka ce wa qimna salata wa tina zakata ku tsaye da sallah to ta ce ba za ta yi sallah ba ko kaga ba ta sallah ko sai ku ci gaba da zama to duka waɗannan kaga suna ɗauke da abubuwa ga wacce tana magana ba masu rauni rauni ga zamantakewa mu'ashara zaujiya akai magana da cikin suratul nisa akai magana nushuzuhunna inda take daga kai ta nema girman kai ga ladabin da za a yi ai mata wa'azi ai mata kaza ai mata kaza in bata bi ba ga abin da za a yi mata duk an bayyana wannan ta sani to me za ta yi ina mata an gane to sai zamana ita fam ko kai kwali ko shi mai neman auren shi fanke fanko shi fanke ita fanka sau to kaga ko aka tashi aka yi hoda sai dai cincin mai tsakuwa ma to kaji ma to kaji ka to to to kaji ba to kaji babban masifa ma to kuma wallahi kuna ganin abun nan kaman wasa yanzu nan nan yanzu da zaka gwada wani wanda ya kai shekara 60 dau qur'anin ka bashi ka ce so nike ka budo man surorin nan guda uku ka gani ka ga iko Allah sai ka sha mamaki ya buɗe su kai a cikin Qur'ani ya gano inda suke ce ma ga wannan ga wannan sai sai dai ya mutu wallahi wani sai dai ya mutu ba gun shi da su ba in ma bai ma tambaye ka ba da kaba da suna yace wace ma ka ce ka ce suratul nisa'i yace mai mai ta sunan kar mai mai ta suratul nisa'i yace a Qur'ani take suratul balle kuma sai da aka yi tsakani da Allah da iko yake yadda aka kawo su nan yanzu suratul nisa'i suratul nur suratul azab kowace sai ka sha dogon tafiya ka tada yakwar daya in kai nisa'i sai ka yi dogon tafiya ka zo nur sai ka ƙara dogon tafiya ka je azab saboda haka ba jere suke balle mutum ya wayo sai in ya sani amma kaga wanda ya sani ai kana ba su qur'anin dama kaftarowa ma zai da yawa in ya tashi dama ya san tsakanin nisa'i zuwa nur akwai tafiya sai ya zaftara da yawa kawai ya kife sai ya koma ya duba sai ya ga a ya dan mutu ta sai ya koma ba kyau kyau ya riga ya rudo san ma ya san tsakanin tafiya ne sai ya zaftaro sosai kawai ya wuce in ya wuce sai ya koma ba ya kadan ya dan mutu ta ya san wanda ya gani sai komo ya tafi azab sai ya zaftaro shi ma in ya ga ya wuce dan komo ba a na dan wuto ta tana ba ai tana bayan wancan ne shikenan ta sani da ka gani yayi tsaye ma ba sai ka kyale shi ba sai wannan ja zo da wannan kai abokin tafiya ne amma wancan gongoni ina ita da ku sai dai kara kwararan kwararan kwararan an zo dinna ke ka bi ajibo ku amma ba amfani in kun zo wucewa da gongoni ka dauki mutumin da ya rataye gongona yayi ku tafiya ka ji kuma tafiyar da ba ku so a ji ku gumbana yi to saboda haka jama'a mu lura da wannan abu yana da gayatu ahammiya mu ka mu abun nan ba ku rika hira da ita ko ba abun nan bane ka rika nuna mata muhimmancin sanin waɗannan surorin kaga in mai tunani ce ta fara nema yanda za a yi sai ta fara nema ko da ma abun ya kaddara za a yi auren in ta san da wannan abun ba sai ta ce to gaskiyan magana in na zo tashin farko ni abun da za a koya man kenan kaga ai ta yadda ma ta ma yadda za ta yi kenan tam shine dai idan mar'u lam yalbas thiyaban min at-tuqa taqallaba uryanan wa in kana kasiya wa khayru libasi al-mar'i ta'ata rabbih ولا خير في من كان لله عاصيا yake cewa to saboda haka idan mar'u lam yalbas thiyaban min at-tuqa idan mutum bai sanya kaya na tsoron Allah ba in mutum ba Allah ya rufa masa asiri ya samu tufafi na tsoron Allah ba ta kallaba uriyanan to zai rika zagayawa yana juyawa yana tsirara wai in kada kasiyan ko da ya sa riga saboda in ba takawa mutum kamar yawo ke timbir shi bai sani ba tunda ba to kamar wannan ne ba waɗannan ba wannan baka san nur ba baka san nisa ba baka sani ba ko ita ba ta san nur ba ta san nisa ba ta san nur ba ta san azab to za ga mutum a lullube kamar wani mutum babba amma a zahiri huntu ne bai da wata daraja kamar yadda na sha ba da misali ne mutum ne ka hango shi yana gidan sama daga nesa ya sa riga farasol watakila har da hula ya sa fes daga nesa in ka hange shi fes gwanin kyau yana ta baka sha'awa kana ta matsowa kana ta matsowa kana ta matsowa haka kawo karshen gidan saman sai ka zauna kasa da ka ɗauke ka ƙara kallon shi ga ce bai sa wando ba kwalliyatan ta yi alaji yi kwalliya ta burge da daga nesa kana hange shi kana ganin shi fes jallabiya ga link nan ga wane ne coupling ya sassanya ko ina fes wataƙila hadda nazara ya sa gilas daga nesa kana gani abin kyau ka ta amma kwalliyar bawa Allah nan tayi kwalliya tayi sai da kana tahowa kana tahowa kana tahowa sai ka dawo karshen ginin ka tsaya da ka zo ka tsaya ka ƙara daga kalle ka ga ce bai sa wando ba na kwalliya ina kwakwallo to to ina amfanin wannan kwalliya da ka gani duk wannan kwalliya da ka gani yanzu da ka ga wannan tsiraitin ka kara ganin darajar ta daga nan ba sauran abin da ka gani kuma da zai burge ka ka riga ka zo ka gano abin nan to kamata mutum yake ka ganshi da ban sha'awa ka ganshi da komi amma in ya matso kusa da kai ka gane fanko ne bai san qur'an bai san sunna ba bai san qur'an ba abin da ya sani kuma yayi shekarun da ba za a ba shi uzuri ba na ya zama me biri a to a to yana kada fitowa ba to ka gani ko yana kasa kasa ba ka Allah gaskiya misali da yayi ya baki takallaba uryanan sai zama ya zama tsirara wa in kana kafiya ko ya sa riga wa khairu libasil mar'i libasul mar'i mafi alkhair libasul mar'i wa khairu libasil mar'i ta'atu rabbih mafi alkhairin kayan da mutum zai sa rufin asiri mafi alkhairin rufin asiri shine mutum ya samu kanshi ne ma Allah biyayya yana ma Allah da'a wannan shine babban alkhairi wala khaira fi man kana lillahi asiyan babu wani alkhairi ga wanda yake saban Allah babu alkhairi ga duk mutumin da ya samu kansa kullun saban Allah yake ko duk wanda ta samu kanta kullun saban Allah take to babu alkhairi tare da mutum fasari'u ya man sayas'aluni Allah anku dan haka ya ku wanda Allah zai tambaye ni game da kanku iyalansa kenan ku yi ku yi rige rige ku yi rige rige inda liqa'ihi wanda Allah zai tambaya ya man sayas'aluni Allah ankum inda liqa'ihi ku yi rige rige ya ku wanda Allah zai tambaye ni game da ku in na haɗu da shi ku yi rige rige bil tizami hadhihi bi hadhihi al awamir ku rike waɗannan umarni da na gaya maku wannan wahi da abubuwan da na hana maku da ce ku bari والآداب التي هذا عنها في زماننا هذا الكثير من الفتيات والنساء لودنا لدبة wanda da yawa a wannan zamanin namu mutane sun kaurace masu maza da mata ƴan mata da matan aure sun kaurace ma waɗannan ladubba in an zo gidan mutuwa kaga kamar ana buki har da masu zuwa da cokali su abinci wa shabab wa rijal haka nan matasa maza da mazaje manya duk sun karkace والذين ينتسبون وينتسبن مع الأسف إلى الإسلام wanda mazan gaba ɗayansu da matan gaba ɗayansu kuma kowa ana jingina shi zuwa ga musuluncin an magana ce shi fa musulmi ne uwa da uba da kaka bai ma san cikin kakanninsa wanda ba musulmi ba shi gadon gado amma kuma gashi bai san addinin ba ko ba su san addinin ba ma al'asaf وقد جهلوا آدابه bayan ko sun jahilci ladubban musuluncin ba su sani ba وتعاليمه ذكرن توسا وحتى لا تكونوا ممن وصفهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ne maku wannan magana ne dan kada ku kasance daga cikin waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya sifanta su fil hadith alladhi ruwiya an abi hurairah radiyallahu an daga a cikin hadisin da Abu Hurairah aka ruwaito daga Abu Hurairah Allah ya kara masa yarda annahu qala manzon Allah ya ce qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah ya ce sinfani min ahli nari lam arahuma yace muta nau'in kalan mutane guda biyu dan mutare su ni ban gansu ba inji manzon Allah ya ce ban gansu ba amma ku za ku zo gansu nan baya waɗannan bangare guda biyu na mutane in kun gansu ɗan wuta ne ku sanar su ɗan wuta ne yace wasu mutqawmun mahum siyatun ka aznabil baqari yadribuna biha an-nas za a samu wasu mutane da shirga shirgan bulala bulaloli zabga zabga kaman bindin shanu dirka dirkan bulala suna dukan mutane babu tausayawa su ta dukan mutum mutum ya zo ta dukan shi bai sabin da ya ba wannan wasu haka suka ce akan zahirin hadisin za a samu shugabanni azzalumai wasu suka ce su dinga cutar mutane ba abin da mutum yake karuwa da su sai dai shi abin da za a samu daga wurin shi wannan babban musiba ce ko ana dukan shi zahiri da bulala a sa ma'aikata su ta dukan mutane ba su san dalili ba a ce ku je ku ta da wuri kaza kawai ku ta dukan mutane ko wannan ko kuma ya zamana arzikin ƙasa wasu su kwashe su ta amfana da shi su kadai sauran mutane na cin azaba wanda ke dan sama sama ma ya dawo ƙasa wanda ke dan sama sama ma ya dawo duk a koma a zubar gare su ko su kadai ke dagawa to ya ka gani annabi wani wurin cewa sai ya kunu ba'adi asira za a samu wasu mutane wanda za su zo bayana masu fifita kansu kansu kawai suke so saboda haka sai ya ce abin da yake nasu ne ko ku ba su ko kuma abu naku ku jira su ku jira sai kun haɗu da ni akan tafsir za ku ga yadda za a yi haka ba ba zalunci bai da kyau zalunci mummunan musiba ce to saboda haka za a samu waɗannan alaman waɗannan mutane ƴan wuta ne shi ta zaluntar mutane babu wani amfani mutum yana duk gaba ɗaya a shi rugurgu da mutane ku ji ba yanzu misalin da muke bada ran nan mutum shi kaɗai ya je ɗebi miliyan ɗari takwas da hamsin ya je ɓoye a cikin sok awai ta ruɓe gaba ɗaya shi bai amfana ba wasu wasu amfana ba to irin wannan kasan ko ya nawa ɗauka wani na gaya man fa yace shi da aka yi wani shi ma a katan katan suka rika sa kwalin suka rika sa kuɗi a katan katan ana ta ɗauka ana jerawa a gidan shi ana ta ɗauka ana jerawa sababbin kuɗi min a katan katan ana ta kaiwa gida a sai wani cikin wanda aka ɗauko suna ɗaukan yace kai wai wannan abu mai ɗauki mai nauyi wa menene muke ɗauka ne sai sai wani zai iya yi tuntuɓen da gangan ya fasa kwali ɗaya sai sun gani ya kozo wani wuri ya tuntuɓen da gangan ya lafta kwali ɗaya da ƙasa kwali ya bude suka fito aka ga sababbin kuɗi ne shi kuma yana tsaye na kallo ya ce banza wofi dan iska kai wato ka fasa kwalin da gangan dan ka ga abin da ke ciki to kuɗi ne kuma wallahi ko kwabo ba za a baka ba asali ma yanzu kai fita ka ba mu fita aikin da kai ba za a biya ka ba kuma ba za a san ma ba fita ka ba mutane wuri wato ka fasa dan ka gani ka san to ka ganin amma ka ja ma kanka ma matsala da ka ganin domin yanzu da ka gani ne za su dame ka kuma ba za a san ma ba kuma aikin da kai ma ba za a baka ba ta a kwali suna nan da yawa sai wanda aka gano wanda ba gano ba ma a gyale shi amma dai da neman shi zai zo da shi da kai zai zo ya bayani ba za a je gaban Allah ba ha ka kyale duk wani wani wani bututu da za a ce maka wai in ka diba ba komi in ka je can za ka gana akwai komi kuma wanda ya ce ma ba komin ma in ka ganshi a wurin ta kai shi yake balle ya ce shi ya ce ma ba komi ba komi ba komi ne annabi sahabbansa suke zuwa jihadi da su aka yaki aka yi ba ta kashi aka yi ganima wanda ya ɗauka ma kafin a raba yana da kaso ciki ya ɗau allura aka ce maido da bai maido ba ya ɗau wuta hancin takalmi wani ya ɗauka aka ce da bai maido ba da wuta wanda in an kasa ka san shi ya ga abin da ya ɗauka amma ka ce maido hancin takalmi zare da allura mutum ya dauka an ce maido da bai maido ba wani ya dauki ya alkyabba guda ɗaya bayan kuma da shi ka san shi inda za a kasa ya ta alkyabba ka san shi amma ya dauki alkyabba an je an ce manzon ana murna ya samu aljanna bayan kuma kam shahada fa yi a ga'ida an zo shi ke rike manzon Allah akalan abun nan aka yi wata kibiya mai uwa da wani ta zo ta shiga ta nan ta fita ta nan shi ya faɗi gaba ɗaya ya mutu aka yi ta murna cewa ya yi shahada ya yi shahada annabi ya ce ina ai yana nan na gan shi a wuta wuta saboda wata ƴan alkyabba da ya da ya dauka ba a raba ka yana ta ci yana ihu a cikin wannan alkyabban wannan ma mutum ya dauna mutane to na kama bayan kana da shi ka ci na wasu ma wanda aka bada kyauta an ce laifi ne mun karanta nan ahlus suffa mutum yana da dirhami guda biyu a cikin akwatinsa kun tuna ko sai aka zo ana raba abincin masallaci wanda ake kama ahlus suffa sai ya je shi ma ya bi layi ya amsa a bashi ku duba bashi fa kai ya zo ya bi shi ma ya amsa yana da dirhami guda biyu a cikin akwatinsa annabi ya ce na gan shi da ya mutu ana murnan ya mutu annabi ya ce ya gan shi yana ta cin wuta aka ce ya rasulullah mutumin nan bawan Allah mutumin kirki gashi gashi ya ce ina yana da dirhami guda biyu a cikin akwatinsa ya koye amma an kawo abincin yan cikin masallaci sai ya cika son wani ya zo ya ansa shi ma ya ansa me yasa ba zai saya shi da kuɗin shi ba tunda yana da abin da zai ci ya bar wanda bai samu bai samu to jama'a yanzu yaya wanda ya kwashe duka kai baka ma samun ba wani ya ce ba komi ko mutum ya yadda saboda haka mutane su ta kwasa dukiyar mutane su ce ba komi ko ko a sa shi ya zo ya wani dan bukka daga nan ya ce shi ke na an biya ko ko ita zuwa yana hajji yana umra ya ce ai dama an ci abin nan ne an manta da hadisin da aka ce in ka ɗebi kayan mutanen ka tafi kana labbaika Allahumma Allah ne zai sa a ce la labbaika wala sa'adaika duk wannan mutane su manta mu ne musu fatawa zai ce ba komi saboda haka sun kwashi kayan mutane su cinye a zauna je a zauna nan lafiya a tabbatar lafiya ba karanta tarihi ba ne umar ɗan abdulaziz ku kalli lokacin sa wata shekara biyu da wani abu yi sai da aka kai ga ana neman fakiri da za a ba zakka babu wanda za a ba kuɗi ya ce a koma to a ce a yi aure waɗanda ba su da aure a yi masu aure aka ce an gama dukiya ta ragu ya ce to abinda za a yi kafiran da muke tare da su su masu albarkacin musulunci a yi masu abin arziki a daina an san abin da su aka yi daga ƙarshe sai ce kai abinda za a yi ma yanzu ku tafi ku je ku sai abinci ku je daji ku zuba kan duwatsu saboda tsuntsaye ma su san cewa gwamnatin adalci ta zo saboda kada wani tsuntsu ya yunwa a daji ba mu sani ba to yanzu ba mutane na mutuwa saboda mudu biyu na shinkawa wasu kuma na da maldamal su ba abin da ya dame suna ta jin daɗi sannan kuma wani ya kwashe dukiyar al'umma yana jiyar da kan shi daɗi da shi da 'ya'yansa a ce kuma bai laifi ba in ya je lahira ba komi ni dai ban gane wannan karatun ba na eh eh eh a wannan ba komi wannan ba komi su ma malaman sun yi magana suka ce ban da wannan don wannan ma takrima ce kuma su suka yi haka ma don su ce ku bakin su ne bakin mai rama ne siyar kuma sannan gashi ana hana wani ba za a bace shiga da wannan ba ka samu wajen ka ci wannan wannan wannan babu laifi na to ka gani to faddal to to ka gani to ka ji ko kaji to kaga wannan ai takrima ne su wannan mutanen Madina har yanzu wannan irin halin da suke da shi a kwat suna kwatanta irin shi idan na zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Madina akwai takrima ka gani yace wani ma zai ce maka malam zani yanzu kai Allah zani da yakula ka ce wani bismillah ta alhamdulillah ka ce eh na ba tabba ai wai tattun ba anan nake ne mu kana ganin mutum da zai zo mu nan a cikin adabu da muka yi kawajin fikihiyya sai da aka ce kyauta irin ta mu ta nan da mutanen mu nan ka daina cin kowace ma saboda mutum ne zai zo sa adama mai kura dan kokon shi guda sai ce ba bismillah sai kai kuma ka zo ka kama ya kama dama saboda da kai da kai saya kana ji banza wanda bai san tayi ba wani shi kuma ya ce wai wai sunan shi ma baka wuce tayi to wannan hauka ne mutum ya zo an hada mai shayi kofin shi daya da a shayi ya zo an sa mai ɗan kwanshi guda biyu an sa mai indomin sa guda biyu ya zo kai kuma ka zo na ci ba bismillah da gaske ke bismillah eh to kakka shiga gani ba zai cinye shi ba to in yana so wannan kaci sai sai maka a sama naka to yana da hali kai kuma in kaga baka dama kan saboda kada ka dora mai nauyi in kaga ya je wannan wurin sai ka ji zuwa wurin in kai baka da kudin ka kaga baka da shi kai kakka je ka bi shi kada kaga kawai ya wuce kai ka dashi kawai ka bi shi kaga dama alama yayi wurin zai shi kai baka biyo shi sai ya je wurin ya ce a kai ma ka zo ne kuma ka shi ka biyo don bai da hali ba sai sai nashi ku ci tare sai ji bai ji daɗi ba to ka rika kallon kyauta kyauta akwai wanda in yayi ma ita bai ka ansa ba ba zai ji dadi ba akwai wanda in yayi ma baka ansa ba shine ka kyauta masa to sai ka rika auna mutane to wa alaikum salam eh gaskiya bai kamata ba bai kamata ba ya kwasa ai kai har ma kamata ba ai ai ya kai kace da ta kai ba ana iya dan san mai amma wanda bai azumi bai kwasa nan ina kamata ya ce in aka dauko a baka ce saboda masu azumi aka bayar to shikenan sai a sai a fara ba masu azumin nan in ya sama in yayi saura sai a ce to shikenan wannan kuma saura ne kowa zai iya cin yana da bukata amma a zo a ce an kawo saboda masu azumi kowa ya zo a wawa shi wata illa masu azumi ba samu ba kyauta ba in dan ba ni ne nake ni in na tashi ba da ayaba ta nake cewa aka zo ba ayaba za ba da ce to tsinki guda mutane lokacin kada azumi ce bai sani bai ce to tsinki daidai tsinki guda biyar duk wanda bai azumi kakka ba shi gande za ba gande kawai to tana da yawa ne a ya kamata ba wanda ke azumi ne ka zo samun lada to amma wanda bai azumi bai cinye ba ayaba ba za na to ka ina ina in ma an kwatanta da can ai ba samu komai ba wannan gande eh eh kada su rika taba gaskiya wanda ba za azumi kada su rika ci sai in an gama aka ce to sai wani yana ma eh ba laifi ba ne abokan ku ne kuna tare in an kowa ya ɗiba ba su azumi ba laifi ka ce to wanda ba su yi azumi ba kuma su kuma bismillah su zo su ci kawai ai ba dole ba ne azumin balle ka ce dan an gama mutum bai yi ba ya zama wani sai shi kenan to mun mun sallame wanda suke azumi wanda ba su yi azumi ba ku kuma ku zo ga sauran nan kuma ku ci nan ko biya waya shi ma samu lada amma a rasa masu a zo masu wanda ba su yi azumi ba su kwace su abun nan ba to shikenan ai da ta magabata mutum ya zo bai azumi ba ka ce mai ku ci abinci tare kunya ba za ta bai ya ce ba eh ka za ci wallahi ya ce ina shi ba zai iya ba a ce me yasa ta ka kawai bai yi azumi bai zanna ya ci abinci da wanda ya azumi ba zan iya ba ce ba ko ni ka ci abinka to to za ka waɗannan aka ce in an gansu yan wuta ne na ɗaya kenan ko su ga sunan wani sa'un kasiyatun ariyatun sannan ga mata da za ku gani kasiyatun ariyatun ga su sun sa kaya amma kuma tsirara an ce sai da aka kai ruwa rana malamai na tuna wai mai annabi yake ne da wannan a ce kasiyatun sannan kuma ariyatun ga sun sa amma tsirara ya kenan malamai suka gano ashe ashe abinda ake nufi wasu za su sa kaya ne rabi da rabi sun sa kaya sun tsaga wani wuri ana ganin mafi fitinan wurin ko sun matse su kayan na jikinsu kaman ba kaya duk komi na jikinsu ana nuna ku kalli yadda wasu matan suke yawo a hanya za gani komi nata ana gani kuma ai ta sa kaya a ganinta to irin wannan shine ga kaya amma marasa amfani ana ganin jikinta mumilatun ma'ilatun masu jawo hankalin mutane kuma su ma suna ja in an ja su can su ja in an duk banna suna iya yi ru'usuhunna ka asnimatil buqtil ma'ila aka ce kawunan su kai ka ce to zaura kumi ne wanda ya lafashi ya karkace gashi nan gashi a waje ke sun lankwasa gashin sun mai wata dabara sun mai wani kaza suna yawo da shi babu komi a sama kaga annabi bai gansu ba yace ban gansu ba amma za su zo dan mutane wani wurin cewa ya kaman gaya nan yana ganin kabilan nan ta yahudu suna yawo suna sa takalmi dogo suna rangaji akan hanya suna karkada jiki ya ce in kun gan su gaya masu yan wuta ne waɗannan masu haka aka ce yan wuta ne su la ya dakhulun aljanna waɗannan ba za su shiga aljanna ba wala yajidna rihaha ba za su samu kamshinta ba wa inna rihaha latujadu min masirati kaza wa kaza shi ko kamshin aljanna ana samun shi daga tafiya kaza zuwa kaza ana samu wa hidarun hidar naka ina maku kashedi ya ku iyalan ginana ina maku kashedi an tu'ashilu anfusakum bi amalikum lidukhulin nar zama ku da kanku ne kuka jawo ma kanku kuka zama kuka cancanci ku zama daga cikin mutanen wuta wa yajibu an yakuna kullum minkum lubna salihah ana so kowa daga cikin ku ya zama kamar wani tubali ne na kirki ai fi sarhil islam a wajen bangaren ginin musulunci ai ai fatabnu usrakum wa awtanakum sai ku gina iyalanku da kasarku ala taqwa wal iman akan taqwa da imani ولتكون القدوة والأسوة الحسنة لمن حولكم من الأنام ومثلنا أسامو أبن كوي أبن دزاء كوي كويا a wanda suke gefen ku daga cikin yan adam su kwaikwaye ku su kalla la tanha an khuluqin wa ta'ati mithlahu arun alayka idza fa'alta azim yace kada ka hana wata dabi'a ka ce ba ta da kyau a bari wa ta'ati mithlahu kai ma ka koma kai irin ta kai kuma ka je kai irin ta kamar likita ne ya sifanta ma mutane magani yace ku daina shan dafi ku daina shan kaza dafi ne shi kuma ya kwankwada arun alaika idza fa'alta azim wannan arun ne azimun ne alaika idza fa'alta wannan aibi ne mai girma a kanka idan ka aikata shi in ka aikata wannan kai mummunan banna ka ja ba kanka aibi wa ya ayyatuha nisa wal fatayat da ka ya ku jama'an mata da yara yan mata la tuksirna la tusirna ghara'iz ash-shabab ku daina tado sha'awar mazaje matasa ku daina yin abin da zai jawo sha'awa kamar yanzu yadda mata sai su zo a facebook su fito sai kwalliya sai wane ne ta ta mata wazi ko a gaya mata wata kalma mai a gaya mata so da za su yi aiki da kalmomin an gaya mata ai da yayi kyau amma ta fito ba lullubi ba komi ta yi ado ta yi kaza ta yi kaza ta ce ga ta na gaya mata kaza ga ta na mata kuma wasu ma sai su ce wai ai salatin mai son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kada ya wuce nan wurin sai yayi salati to ku kuna son manzon Allah ne kuka yi wannan shigan mummunan shiga manzon Allah da ya hana ya ce gashi ai yayi magana aka ce ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alayhinna min jalabibihinna dhalika adna an yurafna fala yudayn wa kana Allah ghafurur rahima inda da gaske ne kuna son manzon Allah manzon Allah so na gaskiya ai sai a bi ka'idar da annabin yace amma a ce ai ku zo kada kowa in ya zo nan wurin ga hotonta ita ta fito ba lullubi ba komi ta nuna kuma ita tana son manzon Allah ne masoyin manzon Allah kada ya wuce nan sai yayi salati to ai ke ma baki nuna kina son manzon Allah ba da sai a ga abin da yake an yi nasiha in kin yi murni kin ce ai mai kyau lalle da kyau haka amma soyayya ba ko haka qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah in kuna son Allah ku bi manzon Allah sai Allah ya so ku to wannan shine alamar soyayya ati'u Allah wa ati'ur rasul ku yi ma Allah biyayya ku yi manzon Allah biyayya ba a zuwa wa ma atakum ar-rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu duk abinda annabi ya zo muku da shi ku rike wanda ya hana a bari to shine alamar son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba faɗi da baki ba kawai saboda haka ya ku waɗannan kada ku rika ta da sha'awar matasa war rijal da kuma mazaje ai bi fitnati kunna ai wa ibrazi ai da wannan fitinan ku da kuke da ita sannan kuma wa ibrazi jamali kunna da bayyana kyanku bi zinati kunna da kwalliyar ku da kuke yi wa ra'ihati kunna da kamshin turare wa mishiyati kunna da tafiya da kuke yi kuna tafiya dan neman fitina ku sa takalmi mai kwas kwas kwas kwas kwas ko ko ita gajera ce ta sa dogo ta rika rangaji status dispenser wa kalami kunna da maganganun kuwa khudu'i kunna da maganganu da kuke irin na yaudara kuna sirantar murya kuna yin magana irin na mata waɗanda suke yi dan su cikin magana na ko ne abu na yaudara wa ikhtilafi kunna da cuɗanya da kuke yi baina awsati shabab a tsakiyar matasa war rijal saboda haka ku kiyayi wannan ay fatajannibi ay fatajannibu kulli hadhihi ay huwa shurutun min huwa min shuruti أي من رضيت بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا idan kuka nisanci waɗannan nisantar irin waɗannan abubuwan ya kumata nisantar waɗannan abun da aka lissafo wajen magana wajen fita da ƙarshe wajen magan kankan da kai cuɗanya fitintunu da wane ne da nisanta bakwa cuɗanya da samari wuri ɗaya wannan shine ɗaya daga cikin sharuɗan da ke nuna kun yadda da abin da kuke faɗi na cewa kun yadda Allah tabaraka wa ta'ala shine ubangijinku kun yadda da addinin musulunci shine addinin ku kuma kun yadda da lallai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam annabi ne ko manzon Allah ne in ko ba haka ba to akwai matsala kuma wannan shine kullu ke so a jaddada da safe raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyyan wa rasula so uku da safe da yamma so uku aka ce wanda ke yawan yin haka da safe ya faɗi so uku da yamma ya faɗi so uku Allah ya yi alkawarin ya wajabta maka shi sai ya yarda da shi ranar tashin alkiyama sai ya gamsar da shi ba zai sa ya shiga cikin wahala ba Allah ka tsare mu da shiga wahala وهي من من المؤهلات لدخول الجنات kun gani wannan yana daga cikin abin da yake sa ku samu cancanta wajen samun shiga aljanna min ba'di an ya'zana Allah liman yasha'u wa yarda bayan Allah tabaraka wa ta'ala ya bada izini ya ce a shiga aljanna ga wanda ya so kuma wanda ya zaba wa man fa'alat min kunna khilafa zalika wanda duk ta aikata sabanin wannan abin da ake faɗin nan ta kiji ta kiyarda wa hiya tantasibu ila islam bayan ko tana jingina kanta zuwa ga musulunci bil wirasati ta cewa ita ta gada ai ita kakan kakanta ma musulmai ne kawai shine take alfahari da shi wa shahadatul milad da kuma haihuwarta da aka yi tana ta ta yadda da yadda aka haife ta cikin musulunci ga ma takaddarta wa qad aradat nafsaha wa waliyaha lidukhulin nar wannan ta kai kanta ta gitta kanta wajen shiga wuta kuma ta gitta mai kula da ita kun san na gaya maku a cikin wancan littafin da muka karanta wanda ake cewa fasul khifaf zai wahalar gaske mace ta je ta shiga wuta ita kadai idan mace ta zama yan wuta sosai ta ja wani ko ta ja iyayenta su duka biyun baba da mama su ma su zama yan wuta ta dalilinta ko ta jawo ɗaya cikin iyayenta zai iya zama baban zai iya zama maman dan zaka ga wani lokaci wani mai gidan shi yana tsaye amma maman ita take rusawa ita da 'ya'yan. na taba gaya maka wannan ko akwai gidan da yara uku ne yan mata biyu guda ɗaya ta ƙi yin aure biyu suka yi aure ita ɗayan yawon ta take sai da tafi abuja sai an ganta amma in ta dawo sai ta zo ta zo ta gyara gidan ta gyara ɗakin ta sa maman katon jibin bango ta sa mata kujeru ta sa sai ta rika ta oh inda ban haifi wancan ba aini wanda bambanci da wanda ban haihu ba wannan ita ce ni ita take gyara gida saboda haka su mata ce ku kuma da kuka je sarakan aure ku zo to ta dawo ta zo ku zo ku daddabi abin da ta kawo kuɗi ba a inda ba dan wannan mamuna mun bari ya ga gani ta bari wata rana yana tafiya na na ba da gyaran mota sai na wani keke na bai suna kina kan keke keke na bai sai bai keke na bai ce Allah Allah ina da tambaya da Allah za na zani sai ce wata yarinya ta unguwan mu da gidansu irin gidan abu na ɗin ne yanzu ta je suna yawon ta Abuja ta dawo ta gina sai ta je ta ce ita baban ta ɗeba mata wani bangare za ka ɗeba mata ta gina nata gidan ta yi katon get tana shiga tana da mota har guda biyu sannan ta kawo katon janareto mai kwana nan ta kafa saboda wai bakinta in sun zo ba ta so suna ganin gidansu suna shiga can nan take zaman ta ita gidanta daban ga katan ta katange tsakaninta da inda baban iyayen suke to yanzu ta mutu shine yanzu da ta mutu shi yake tambaya to wai yanzu wannan a ci dukiyar gadon ta na ce oho yace ta ce oho yace wala ka ce oho na ce yato ni na yace ni na sani na ce yanzu kai idan na bada ansa zuwa za ka ga gaya ma iyayen ka ce ga ansa ka tambayo sai ko dan mi za ka ta mu kanmu lokaci eh shiru yanzu ce abin da za ka lura tun da sai take raye ta daina sun daina a san kudin ta suna ci take abun nan ba habba ban shi dai mata bauri ta zo ta gina tana yana ganin abun da take ta gayyato bakin ta su zo su kwana su zauna a gidan ita ba an san ba mazan ta ba mijin ta bane ba ita ke yi ta tafi Abuja sai sun ganta tana da motoci tana to kuma yanzu ta mutu wai tana da filaye har guda biyu ga filaye ga wannan gidan ga kudi a banki account din ta to wai yanzu iyayen sun ci gado tace oho tun na faɗi ma zuwa za ka gaya masu kuma su an gaya masu za su ba kuɗin da ba ka ci annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya ce ba a cin kyautar mutane guda uku ko kuɗin abu uku ba a cin su ya ce ba a cin hulwanul kahin ba a cin kyautar boka mutumin da ka san shi ya shahara an san shi boka ne duk abin da zai baka in ka ci ka ci suhutu wuta balbal السهت كما لحم كل ما نبت من حرام فهو سهت فالنار أولى به duk abin da ya tsoro a jikin mutum daga haram sunan shi suhutu ba abin da zai dace da shi sai wuta ba a cin hulwanul kahin boka in yi ma kyauta duk yadda kuke da shi ba za ka ci ba to Allahumma illa wata kila yaran shi kanana wanda ba su iya nema su ci akan darura sun girma su kowa ya kama gaban shi amma haka kawai wanda ka san sana'an shi bokanci ya dauko kyauta ya ma ka an saka ci su haka nan kuma hulwanul bagai wannan gata nan yarinya ta an santa ba aiki take ba ba komi ba amma tana da kuɗi ta zama mai kuɗi ta sai mota ta gina gida ta yi komi tana ta abun nan duk in an zo abu zannan komai a ce sai sai an jira mata zo ta dauko makudan kuɗi ta bada ta je gudun mota ana ta samo su tana nan on her own on her own har mutum shi da kan ya faɗi ya ce wai ɗaya tana nan on her own kuma sannan ta dauko kuɗi ta kawo gidan an sa hulwanul ba'i nawa kenan biyu na uku kuɗin kare da aka sai da kare ka ci kuɗin ka ci su tugu ta balbal duk da mutane na wayo wai mutum yana da kariya yadda haiku sai kariya an ce ba kyau amma a sai da yan kwikwiyon ya zuba kuda biyu ya kashe sai ai kudin ya ci ban ba ma ba miyau kariya ne haram ne ta to za ka shi ne to kare ko yanzu wani ma shi sana'a shi kenan ya je ya sau karen da aka yi mai barbarar yanyawa da shi da zaki ya zo shi kudi wajen miliyan arba'in da biyar ya zo kare ya zo yana yana barbara ana barbara yin yawa ne shi zaki ne da zaki aka cross breeding aka tsakanin zaki da da kare shi kuma yana saidawa dubu ɗari bakwai ke sayar da kwaifiyo dan kwaifiyon wannan yana ta cin kuɗi in ya san ma ka ci ko ka ci tuwon gidan shi ka ci batifa kuɗin kare ne duk wayan da za a yi suna nan a kuɗin su salul usaimi ya yi fatawa ya ce da yawa mutane akan ce masu kuɗin kaza bai da kyau sai su juya kuɗin su wani abu da su ya ce ko ka ci kai tsaye ko kai manfa'a da shi duk ɗaya ne zali yanzu kuɗin karen ne sai ka ce to shikenan tunda kuɗin kare ne ba za a ci ba yanzu ba da abin da za a yi za mu yi tafiya bari duk kowa ya kawo mota shi cika mai full tank shi kai amma manfa'a kai ko wuta balbal har yanzu wayo na nan ƙarya ne wasu sa diesel rayuwa saboda haka ka a tsare waɗannan abin nan ɗin su lokuɗi da kot hatta walau addu kulla arkanin idan ya zamana wannan za su ce wa shahadatul milad faqad aradat nafsaha wa waliha na gama can nake na faslul khitab ko na ce ko mace ta ja babanta ko iyayenta duka ko ta ja mijinta ko ta ja ƴaƴanta ko ta ja wanta ko ta ja kananta sai ta ja an ce sai ta je da bangarorin nan nata biyar ko hudu sai ta ja wani shine na ka ce ta ja kanta zuwa wuta ta ja waliyinta hatta walau addu kullu arkanil islam ko da sun yi duka rukunan musuluncin nan wa hiya khaliyatun min tilka al mahasin amma fa bata tsare waɗannan abubuwa masu kyau ba ana nan wal adabu was sifatil karima da ladubba da waɗannan sifofi masu daraja allati amara biha al islam وقد قال الله تعالى افتؤمنون ببعض الكتاب ذاكو ايماني da dan bangaren littafi ku yadda da wani bangare ku takfuruna bi ba'din sannan kuma ku tawaye ne wani bangaren ku zabe inda kuke so ba daidai bane وما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا babu sakamako ga wanda ya aikata wannan sai kunci da zai samu a wannan rayuwa ta duniya inda wanda duk yayi haka ya rika zaba abin da ya ga dama yana aiki da shi yana kin wanda ya ga dama wa yawmal qiyamati yuraduna ila ashaddil adab sannan ranan kiyama waɗanda suka yi haka za a mai da su a cikin azaba wadda ta fi tsanani Allah ka tsare mu amma Allah bi ghafilin amma ta'malun Allah tabaraka wa ta'ala bai kasance ba mai shagala ga duk abin da ake aikatawa yana sane لذلك saboda haka nan iltazimu jami'an amra rabbikum ku bi umarnin ubangijinku tabaraka wa ta'ala gaba ɗayan ku kada kowa ya saba القائل في محكم التنزيل وان دي فدي cikin littafin sa alqur'ani yace wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum ku yi gaugawa ku yi rige rige zuwa samun wata gafara daga wurin ubangijin ku tabaraka wa ta'ala wa jannatin da wata irin aljanna da za ku samu aljannan na arduha as-samawati wal ard fadin ta ya kai fadin sama da kasa uiddat lil muttaqin wanda an tanaje ta ga masu tsoron Allah yanzu mallan sani a ce ma za a baka daidai yawan Kaduna ma kawai a ce garin gidanka ne ya go shanu kawai ma ko ta ishe ka ma ko to to ka duba to yanzu ka balle a ce ma mallan Kaduna balle a ce ma fadin sama da ƙasa a ce aljanna in an zo guda ɗaya kenan janna ce to jannatani ne ga kowane mumini waliman khafa maqama rabbih jannatan guda biyu ba wannan ba an ce estate ne kana da gida biyu a nan bangaren inda aka yi da zinariya zalla kana da gida biyu a nan inda aka yi da azurfa zalla duba da nan muka yi lissafi bulo ɗaya inci tara na zinariya aka je aka gwada a kasuwa amma kuɗin shi a wancan lokacin ya kai 1.8 billion a ce ma da shi aka yi ginin gida estate aka gina ma gidan fadinsa in kai tafi daga wannan katangan gidan talaka muka karanta cikin wancan littafin gidan talaka in ya bar gidan ya tafi yana so sai ya kai karshen katangar shi sai ya yi tafiya shekara dubu biyu kuma akan wancan abun hawan da ake hawa in an hau karshen shi ke takawa shekara dubu biyu gidan talaka kuma in ya je karshen gidan daidai yake da farkon gidan wajen kyau ko ina lafiya lau to katangar kawai ba zaka gidan nan babba ne sai dai mu taro ba Allah tabaraka wataala ya shigar da mu ciki bi fadlihi wa mannihi wa karamihi innahu waliyyu zalika wal qadiru alayh to daga ku yi wannan fa antum insha Allah in kuka yi haka kuka tsare waɗannan ka'idojin da muka faɗa tun daga farko har zuwa nan in Allah ya so za ku zama minal muttaqin daga cikin masu takawan nan lawil tazamtum bima ay shar'a ad-din da za ku bi abin da addini ya shar'anta za ku zama daga cikin masu takawa وأديتم حقوق رب العالمين كبعد حقوقكم أبنجدي تالكي واتبعتم سنة سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام kuka bi sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da an rike abin da Allah ya ce aka rike gam aka rike karantarwar manzon Allah gam mutum zai zama daga cikin muttaqin in ko ya zama cikin muttaqin wancan gidan ya samu Allahumma ja'alna min al-muttaqin fattaqwa ay hiya silahul aqwa dan haka tsoron Allah taqwa shine mafi girman makamin da mutum zai rike Allah ji kan tsohon shugaban kasa da nan da naji maganar sa marigayi Umaru Musa yayi magana aka dauko wani clip naci ana magana yace mutane na na tunanin cewa su tara ma kansu kuɗi ko su tara ma ƴaƴansu kuɗi wai shine babban abu yace shi yana ganin fahimta shi ba wannan ne ba yace kai kanka kai kai kanka su ƴaƴan naka kai kai su ai Allah da yayi ka kuma Allah da yayi su shi yafi kowa sanin yadda za su rayu yace shi yana ganin babban abin da mutum ya kamata ya tanada ya rike shine tsoron Allah wannan magana ai kaga tayi hukun magana ce ina fata Allah ya ji kansu da yawa mutum za ka gaba ka gano wani abin sai ba kama san yayi ba sai wata rana ɗauko ma abu ka ga yayi magana babba yan cikin kalmomi kaɗan wa inna awwala ma yajibu an taf'aluhu huwa al-awwal tafaqquh farkon abin da ya kamata ku sani kafin ku samu wannan takawan nan shine ku yi ilimi fi umuri din wallati satakunu bi masabati al-misbah shine ku koyi karatu ba yadda za a yi mutum ya tunani ya tsira a lahira wallahi idan ya kasance ba ruwan shi da littafin Allah ba ruwan shi da sunna annabi mun karanta cikin ashifa na taɓa baku bayanin nan nake cewa mai ashifa yana cewa alaman mutum ya gane shi dan wuta ne shine ya zama iya rayuwarsa ba ruwansa da mi qur'ani yace mi manzon Allah yace bai koyi komai ba daga ciki alama ce ta mutum dan wuta ne shi sai dai Allah ya taimake shi kafin rayuwar shi kariya canza domin dole ne sai ka san waɗannan gwargwadon hali mi Allah yace mi manzon Allah yace kuma muka zo cikin wancan littafin na tauhidi na ibn abdul wahab da aka yi magana daga cikin abin da ke warware kalmar shahada nan ba ta goma ya ce shi ne yi ma addini rikonsa kai nan kashi mutum ya ɗauki addinin nan ba ma wani abu ba ne important wanda har ya kamata sai ya koye sai ya iya sai ya san qur'ani sai ya san sunna ya ɗaukai kawai at his leisure time in ya samu dama yi in bai samu dama ba ba zai yi ba ƴaƴansa ma ya koya masu a jalai da kai wannan abu ku yi sai kun gama komi kun gama rayuwa kun gama mutum ya kai shekara sittin ko saba'in sai ce yanzu kuma ba abin da ya kamata tun da ya yi retiring daga aiki ta kai retirement age bari ya zo yanzu ya koyi addini ya koya to saura shekara nawa gwamnati ma ta nuna ta gaji ba ka koma gwangwani ta gama tsotse ka ka kai shekara sittin har ta sallamo ka to sannan ne zaka samu lokaci cikakke kai wani abu na kirki yanzu zaka koya yanzu zaka yi aiki kai kwana nawa aka baka to to zaka a koya tun yanzu mutum ya iya kokarin sa gashi nan ku duba ku gani qala rasulullahi sallallahu alaihi yace cewa in kuka yi haka wanda ya koyi addinin nan fa innahu ay bi masabatil misbah kwatankwacin kaman fitila ne in ka samu kaman fitila kana haska hanya ba za ka gani ba ana tafiya cikin duhu ma kai kana da katuwar fitila ba za ka kana gani tangaran ba wanda bai rike fitila ba ba ba zai fada rami ba kama haka ne ana magana addini wannan ya koya wannan bai koya ba to kama ana tafiya ne a duhu wannan da fitila kai kuma ba fitila da za ka ga hanya yaniru lakum at-tariq wannan alladhi yaniru lakum at-tariq wanda zai haskaka maku hanya ولقد روي عن معاوية رضي الله عنه أنه قال an samo hadisi daga Muawiya yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din duk wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya so shi da alkhairi to sai ya fahimtar da shi addini dan haka samu kaga kana fahimta addini alama ce ta alkhairi muttafaqun alaihi wa aidan inna talaba al-ilmi faridatan ala kulli al-muslimin sannan kuma an tabbatar mana cewa neman ilimi dole ne akan kowane musulmi lima ruya an Anas bin Malik radiyallahu an saboda abin da aka rawaito daga Anas bin Malik Allah ya kara masa yadda qal qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da aminta Allah tabbata gare shi ya ce talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin neman ilimi dole ne akan kowane musulmi ya fito ko haka kuma musulma an ce musulmi musulma na ciki wa qad qala Allah ta'ala fi ma kam tanzil ayran wannan ayan ko zai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce amman huwa qanitun ana al-layl sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirata wa yarju rahmata rabbi قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون innama yatazakkaru ulul albab Allah tabaraka wa ta'ala yace amman huwa qanitun shin wanda yake kullun yana tsaye yana bauta yana kiran Allah yana ambaton Allah ana allai a sasannin dare yana da sallah sajidan yana mai sujada wa qa'iman wannan ana fadin abin da wato wani lokaci idan ana uslumin balaga na alqur'ani abin da yafi muhimmanci ta fara fato shi ba dan shine farko ba kamar nan da aka ce sajidan kaga ba sujada ake fara yi ba qa'iman ake fara tsayuwa ake fara yi sannan sujada to amma nuna sujada ita ce ahammu makan fi salah da aka fara kawo ta daga farko ai ba zuwa za ka yi sallah ba kawai kana zuwa sai ka yi sujada sannan ka taso tsaye sai ka yi tsayuwan ka yi karatu sannan ka je amma dan a nuna sujada aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbih shine wa huwa sajid mafi kusancin inda bawa zai kasance ila rabbih ya zama lokacin yana kusa da ubangijinsa inda yafi kusa shine lokacin da ya sujada da ka fara faɗin sujada saboda shine ahabbul makan kuma mafi kankan da kai shine lokacin da mutum ya sujada da ka ambato shi yana mai sujada wa qa'iman yana mai tsayuwa ya zarul akhirah yana tsoron lahira abin da zai je lahira saboda haka yana tanaji yana aiki wa yarju rahmata rabbi yana fatan samun rahama ubangijinsa tabaraka wa ta'ala a kwatanta wannan qul kace hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladina la ya'lamun zai yi a daidaita tsakanin waɗanda suka sani da waɗanda ba sani ba a ce wanda ya sani a daidaita shi da daidai da wanda bai sani ba to kun ga ashe kenan dole ne mutum ya san cewa yana daga cikin babban abin da za a yi mutum ya musulunta a kalmar shahada ka ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah daga nan za ka gane sai ka yi karatu saboda haka sai aka ce ilmun sharɗanka ilmun yaqinun wa sidqun wa ikhlasun ma'al mahabba wal qabul wal inqiyad laha dole sai da ilimi za ka gano waɗannan sharuɗan Muhammadun Rasulullah aka ce tasdiquhu fima amara ta'atuhu fima abun amara ijtinabu ma naha anhu an wa zajar sannan wa Allah yubadallaha illa bima shara sai ka koya ka gazganta shi cikin duk abin da ya bada labari kada kai ko duk abin da ya ce ma yi kai abin da ya umarni ya ce a bari ka bari istinabu ma naha anhu wa zajar ka nisanci abin da ya hana ya tsawatar wallahi badallahi illa bima shara ba za a bauta ma Allah ba sai da abin da ya koyar in ba ya karatu ba za ya gano shi hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun abadan la yastawi nama yatadhakkaru ulul albab waɗanda ke tunani kawai su ne masu hankali to hankali kau in babu abin da ke saita shi rami zai je kamar misalin da aka bada ne ana tafiya cikin duhu ba fitila to ko ka sai su sai ka fada rami to kamar hankali kenan ba sai ki amma ga hankali mutum na ɗabi'a yana da shi ga hankali kuma na sanin shari'a an san mi qur'ani yace an san mi sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace to kamar tafiya ce mutum yana da manyan fitilun sai yana kallon hanya tangaram Allahul musta'an wa alaihi tuqlan naktafi bi hada سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا رحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا ونقض ضمائرنا وهذب أخلاقنا وقوي إيماننا وسدد عند السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة اهدنا وتوفنا وأنت راض عنا واحشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزمع بعدها أبدا يا رب العالمين اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ونبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وجازهم بالحسنات لسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا اللهم اغفر لنا إذا سرنا إلى ما صاروا إليه وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين